wuƙar gindi guda biyar lokacin da za a yi yakin badar sun samu tarbiyya ta imani ta shekara goma sha biyar sannan a madina suka ƙara shekara goma sha uku a madina suka shekara biyu shekara goma sha biyar ana tarbiyyantar imaninsa amma da aran gama ta zo sai da ubangiji ya sake ja musu ɗamara ya ba su wukar gindin da za su fuskanci abokan gaba don haka sai ce ya ayyuhan lazina aman ya kun dauka ba da gaskiya da Allah idza laqitum fi'atan an kuka gamu da wata jama'a ta kafirai za a buga to ga doka fasbutu ku dage ba gudu ba ja da baya sannan na biyu sai ce wazkurullaha katira fa ambaci Allah da yawa yanzu za a ga sabon annabi alaihi salam sai faɗa kenan Allahu akbar kabira wa subhanallahi katira huwa Allahu akbar kabira wa subhanallahi bukuratan wa asila haka zaka ji suna tafiya suna yi suna ta ambatan ubangiji rabbana ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اتقوا ان سكنن to haka Allah ya ce wazkurullaha kathira ku ambaci Allah da yawa la'allakum tuflihuna ta hanyar haka za ku rabbauta sannan na biyu uku ya ce wa Allah wa rasulahu ku bi Allah da manzansa duk abin da aka ce ku yi kar ku raina domin a yakin Uhudu da Annabi alaihi salam ya ce da mutum hamsin kar ku matsa daga gurin da suka matsa me biyo baya da suka matsa daga gurin suka ga kamar ba komai bane sai da ta kai shi kansa ran annabin alaihi salam da kyar suka ceto shi suka yi ake musu kata-kata ta daukai fiye da saba'in sai suka kwanta dama matsawa gurin suke da gurin sai da aka ta same su yasa aka ce in runduna ta fito ta yaƙi saboda Allah idan aka yi rashin sa'a mutum ɗaya daga ciki ya sallar asuba bayan hodowar rana ba za shi nasara ba nan saboda biyayya ake so domin wannan biyar ita ce za ta sa Allah madauki zai ce goye da bayan ku yasa kullum suke ta rayuwa a sahabbai akan wannan sa'ad ibn abi waqas da ya tafi zai yaki da farisa yace na Umar abin da ya rubuta masa kenan kar ka dubi rigayenka a musulunci kar ka bi kana daga cikin goman da ake wa albishir da aljanna kar ka dubi cewa kai dan uwan mahaifiyar annabi ne alaihi salam wannan ya roƙe ka ka tsaya akan ka'ida yace da biyayya Allah yake ba mu goyon baya akan idan muka yi daidai gurin sako to sai wanda ya goni karfin haƙi kawai saboda Allah ya ce wa ibullah wa rasulahu sannan na hudu yace wala tanazu kar ku raba wannan ita ga yadda za a wannan ce za a yi in kun haka fatawshir sai ku karaya wata habari hukum karfin ku kuma gaba daya sai a share shi ita sannan na biyar sai ce wata biru ku yi hakuri domin yaki dan hakuri ne sai an yi hakuri in an maka rauni ma sai Allah ce in ta kunu talamuna fa innahum yalamuna kama talamuna wa tarjuna min Allah ma la yarju in an muku rauni kuna jin ciwo kuna jin zafi su ma kafiran ai suna ji amma kuma kun ji su da abu guda ɗaya ko akwai abin da kuke fata gurin Allah ne ya saka muku ya tabbatar da musulunci ya sa ku aljanna su ko ba su da wannan saboda haka Allah ya ce ayi hakuri inna Allah ma astajirina Allah yana tare da masu hakuri suka koyi hakurin sai suka samu alhusna daga ubangiji da suka gama madardin sai Allah ya ce imalu ma shi itin inni ga farsulam ku ji abin da kuke so na gafarta muku sai wanda suka yi bai'atul ridwan to su ne wanda alakara ba su da haɗari sun yanda Allah ke ce innal ladina sabaqa lahum min al-husna ita ce husna wanda da kullunka zaka ji Allah ce a gayawa na nace mar kaza sai ce wannan jahannama ulaika anhamu aduna la yasmauna hasisa su ba su ganta ba ma rurinta ba za su je ba wahum fi mastahad anfusum khalid amma waɗannan wai su ake zagi a yau abin nan kansu sabaqan lahum min al-husna Allah ya ce su ne wanda ba su da hadari a lahira gaba ɗaya sun je sun yi wannan din inna Allah amma asabirina Allah na tare da masu hakuri haka aka dinga bugawa a shekara ta takwas sai ga annabi ya shigo birnin Makka alaihi salamu da tuta goma sha biyu hakuri ya tabbata Abu Sufyan da kansa yace gunki ba shi da amfani shekara wajen ashirin muna fafatawa da shi shekara ashirin da ɗaya ga sha uku ga takwas nawa ashirin da ɗaya muna fafata da shi kullum mu muke karya shi yake nasarar sai Allah ne gaskiya mun yarda sai musulunta sai na Allah ma astajirina Allah na tare da masu hakuri ko ne ake in dai kai hakuri sai kai na tara sannan sai ya yi wanda zina amanu ta hamsin aya ta ashirin da uku a cikin suratul tauba sai Allah madaukin sarki ce ya ayyuhal ladina amanu لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ya kuna ka ba da gaskiya da Allah da manzansa da ranar lahira la tattakizu aba'akum wa ikhwanakum awliya kakkurki iyayenku uwa da uba da ƴan uwanku wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya kakkurke su auliya a masoya in sahabbul kufur alal iman idan suka zaɓi kafirci akan imani suka yi da akan kafirci za ta fito ba masoyanku ba sai Allah ce man yata wallahu minkum wanda duk ya jabince su ya zama soyayyen sa ne daga cikin ku to fa ulaika humuz zalimun wanda duk ya haka ya zama azzalimi kuma Allah ce musu hukunci daya saboda haka Allah madaukin sarki shi ba da wata yake gaba ba duk wanda yake so nasa ne wanda yake ki to dole ka taya shi kai ma ka ki shi ko da shi yanka maka ragon suna yasa sai a tare bin abi waqas da mai da ta ce ita ba za ta kara cin abinci ba za ta kara shiga inuwa ba za ta kara zama ba sai ya bar musulunci sai zai ce mahaifiyata ina tabbatar miki idan kina da rai guda ɗari a zara na ɗaya a sake sa miki na biyu a zare a zara guda ɗari ɗin ba abin da zai taɓa imani na ba zan bari ba in kin ga dama ki ci abinci kin ga dama ki sha ruwa ki shiga yin kuma kin ga dama kya mutu aka da ta gaba da wata ke ba sai ta hakura amma da ka ce da ubangiji ya ja hankalin sai ke cewa ai iyaye ne wa sinal insana bi walidi a ƙarshe ke cewa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmin fala tuhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa a duniya dai ka kyautata musu ba za a tsaurara musu ci mutuncin su ba amma ba za a ji su ba kan abin da ke ko ba za kuma a rike su masoya ba in ka sa soyayyar a zuci to Allah ba zai fitar da kai daga duniya ba shi ma sai ya kore ka shi yasa duk wani kashiri so ake tsakanin ka da shi har kada ya taɓa zuciyarka in ya taɓa zuciyarka Allah kishi ne da shi ba zai barka ba sai ya rubuta ka kuma an ce ko da bainar rukuni wani makami kake sallah tsakanin makamin Ibrahim da bangon Ka'aba daidai gurin yadda Annabi alaihi salam ya tsaya Jibril ya nuna mata lokacin sallah kashi garin Isra'i to ko a nan gurin kake sallah baka taɓa yin wani gurin ba in dai Allah ya tsinkaye zuciyarka akwai kaunar kafiri sai ya rubuce ta ya kone ka daga rahama dan shi Allah baya gaba da wasa kuma babban abin da ya cuce mu a yau kenan mu ba wa nuna wa al'ummar musulmi inda Allah yake daukan abu shi yanzu kafirai a garin nan ba wani guri ba in kuka kai ƴaƴanmu da muke kaiwa irin nazare nazare din nan sai a zaunar da su sai a ce duk su rinsa ido su ga yanda Jesus Christ yake kyauta sai a kawo alawa ajiye musu ko ne dauka ta a baki sai a ce to su rinsa ido su ga yanda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake sai su rinse su buɗe ba komai ƴaƴan musulmi sai to kun ga wanne ne ba amfani kaga su sun san salon da za su cusa ƙauna da salon za su cusa kiyayya amma mu saboda ba wannan tsarin a tare da mu kowane baragada sai a ɗauko sai ga gidajen musulmi ba abin da suke so banda indiya su kalli indiya su kalli indiya su kalli indiya shi kenan sai ga mutum an ce wai ya saka satilayar a gidansa sai ya bari sha biyun dare wai ya kwanta tun isha ya bacci tajin na rai tashi yi wanka ya bude set layar ya bude sky wood inda ake zina har waye gari yana kallo ya san kauna ta soyayya wannan to Allah ba ruwansa in sai ya same ka da wannan ya gama da mutum da shi zaki cewa man yatta wallahu minkum fa ulaika humuz zalimun sai ya ayyuhal ladzina amanu ta 51 aya ta 28 a cikin suratul tauba Allah yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu innamal mushrikuuna najasun فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن كبتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladzina aman ya kun ka ba da gaskiya da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira sai ce innamal mushrikuna najasun hakika mushrikai kafirai najasa ne tunda ku najasa ne to kar su kusanci wurin tsarki fala ya karabu na masjidal harama kada su kusanci masallacin harama na ka'aba ba da amihim haza bayan shekarar su wannan ita shekara ta tara ta hijirar annabi alaihi salam a aikin haji ne wanda sai na abubakar radiyallahu anhu shine amirul hajj ayoyin suka sauka ka bace da na ali hau alfadar annabi alaihi salam fara yaje kai masa wannan ayin aka faɗa a aikin haji cewa daga bana ba kafirin da zai ƙara zuwa gindin ka'aba an gama da shi lokacin annabi ya karba makan tana hannunsa gwamnatin sa ce to Allah ya ce la ya karba na masjidil harama ba da alihim haza kar su ƙara kusantar masallacin harama banda shekarar su wannan daga ita an gama to amma yanzu kaga mu a nan masu yin ejen ejen din nan sai su ɗauko kafiri tanni sai a sa masa sunan musulmi a ɗauki hotonsa su yi masa a je a yi masa biza don zai biya su kuɗin aikin sai a tura shi maka yanzu zancen da nake akwai waɗanda zan iya kama sunansu kafirai ne namu na nan ƙasar suna nan mata yanzu abin nan muka suke karuwanci kuma mutanenmu ne suke musu passport suka yi musu shaidar zur suka tafi din amma ga abin da Allah ke ta inamal mushriku na najisun fala ya karabul masjidal harama ba da amihim hada sun je akwai wanda yake shi ba shi da kowane addini ma amma har hajar al ya taba har kabarin annabi alaihi bai ya ci musulmi mun wuce wannan saboda me saboda tamanin duniya to a nan gurin ubangiji sai ce kar ku bar su zo ga kuma abin da yake damun mutane sai ce eh kibtum ailatan in kuna jin tsoron talauci a lokacin watakila za a ga in ba su zo ba taron zai kaɗan harkar samun kuɗi za ta rabu mu ma namu na nan abin sake haka ai kuɗin kuɗi mutum zai zuba a aljihunsa wani zai je ci abinci kenan in ya gama ya kacayar in gida ne ya je ya gina in ya mutu a fidda shi daga gidan a bar kangon iyalinsa su gada a je a binne shi a kabari amma saboda haka muke wannan sallah ce in kuna jin tsoron talauci fa sawfa yughnikum Allahu min fadli da sannan Allah zai wadata ku daga falalarsa inna in sha'a in ya so sura ka ba abin da ya fi kamata illa a tsaya akan abin da Allah sai da mutane inna Allah alimun Allah masani ne ya san duk abin da yake cikin zukatan ku kuma ya samu da ke kullawa hakimin ko mai hikima ne shine ya san abin da isa ya hana wannan ka'idar ita kada musulmi su yadda su barka da rai su biyo gurin yasa zaka ga yanzu duk inda ka bi a wannan kasar idan an zo akwai gurare da za ga an rubuta faro-faro prohibited for non-muslim ba a barin wanda ba musulmi bai zo gurin kowanne an mutu iyaka daga sai su koma amma yanzu gashi sai mutane su yi su bar su zo su shiga har gindin ka'aba su gama su zo hannun suna faɗa mutane magana to kaga an saba wa umarni masu imani wanda Allah yake kira to ba za mu yi wannan ba saboda Allah ya kiyaye shi sai aya ta ko ya ayyuhal ladina amanu ta 52 aya ta 34 a cikin suratul tauba Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu inna kaseeran min al ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah wal ladina yakunzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi azabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanat fazuku ma kuntum takanizun Allah madaukin sarki ya faɗakar da musulmi akan miyagun malamai da miyagun masu ibada wanda suke yin ibada don su zama tarkon samun kuɗi sai ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku masu imani ku faɗaka sai ce inna kasiran min al ahbari hakika mafi yawa daga cikin manya-manyan malaman yahudawa warruhubani da manya-manyan fada na kiristoci ya faɗi malaman yahudawa da ko masu ibada na kiristoci ce la ya kulu na amwalan nasi bil batil shin dukiyar jama'a suke yi da banna duk tarko suke kafawa to sannan waya duna an sabilillah kuma toshe mutane suke daga tabarkin Allah malaman tafsiri suka ce Allah ya kira masu imani ya faɗakar da su malaman yahuda da masu ibada na nasara dan ya faɗakar da su a cikin musulmi su hankali da miyagun malamai idan an same su amfanin kansu suke kuma za su karya mutane gaban Allah saboda haka wannan hikimar da isa Allah ya faɗakar da mu da malaman Yahudawa da masu ibada kenan na Nasara sannan sai Allah ya kuma faɗi wanda yake ci da addini yake cutar da jama'a sai ya haɗa shi da mai gikinaji wanda yake bankance dukiya baya fidda hakkin Allah saboda haka yace wallazina yakanizuna zahaba wal fiddata wanda suke bankanta zinare da azurfa ma'ana kuɗi kenan wala yunfiquna hafi sabilillah ba ta ciyar da kudin a hanyar daukar kalmar Allah fa bashirhum bi azabin alim ay musu gade gade da azaba wacce take mai radadi yaushe ce ce mai huma alaiha ranar da za a babbaka ta a kanta kamar yadda ake babbaka kan rago idan an yanka ana babbake shi a daga kankare haka za a yi musu fatukuwa bi hajibahuhum za a zo a yi musu wuta buda na wuta za a dinga yi musu aboki saboda kar abin ya koyo kowa ya gansu ya san iktidaji suke sannan wajinubuhum kuma za a zo gefe kowanne haƙarƙarinsa shi ma za a dinga masa wuta sannan wazu huruhum za a kifa mutum a kwantar da bayansa a dinga masa wuta in an yin sai a ce haza ma kanastu li anfusikum wannan shine abin da kuka bankance da dan kawo nan ku fa zuqu ma kuntum takanizuna ku dan dan abin da kuke boyewa to shine ibnu abbas radiyallahu anhu ma yake cewa in dai an fidda zakka to ba iktinaji bane wannan ba za ta saba ba in dai kake fidda zakka to wannan sai ta samu mutum maganar zakka ce in mutum yake fitarwa sai wannan ta same shi in ya fitar ba za ta same shi ba kuma malamai suka ce Allah ya ware wa'annan fuskoki gurare guda uku ya faɗa za a yi wa mutum wuta a shi shi ta wani sa ce za a yi wa goshi wuta saboda mafi yawan mai abin hannu idan mabukaci izo da ya fahimci bukata ce ta kashi sai ya daura fuska to shi sa ce za a yi wa fuskar wannan sannan in ya hango shi ya bullo daga dama haka da ya ganshi sai ya haka sai ya bashi nan to da haka za a yi wa wannan kuibun in daga nan ya bullo sai ya bashi nan sai ya kau da kansa nan da ka za a yi wa nan in ya ga da wata dama ma sai ba da baya ya tafi saboda haka za a yi wa baya an ce gurare ne guda uku da ake wa mara shi izgili don haka Allah ya ware su sai dandana musu azaba sai ya ayyuhal ladina amanu ta hamsin da uku aya ta talatin da takwas da ta talatin da tara cikin suratul tauba Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرديتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير Allah madaukin sarki ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ya kun da ka bada gaskiya don Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira malakum me ya same ku ne idza qila lakum munfiru fi sabilillah idan aka ce da ku ku fito a kada ku jan yake ku fito wajen daukar kalmar Allah a tafi gurin yake ce istaqaltum ila al-ard sai sai ku dankare a kasa kowa sai yake mu kowa sai yake mu zabura da an ce ai an kada ku je za a fita wajen yaki kowa sai ya noki Allah ce arabiyatun bil hayati dunya min al-akhirah kun yadda da rayuwar duniya ne kun zabe ta akan ta lahira saboda haka wanda duk yi wannan aka ce ga kujen yaƙi an kaɗa na annabi alaihi salam ya ki tafiya to ya zaɓi duniya akan lahira kenan domin baya can ki fita ki mutu sai Allah ya ce fa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil wato jin daɗin rayuwar duniya akan lahira ba wani abu ne sai dan ta mani kankani idan ka ɗauko duniya ka saka ta duk wanda yanzu a cikin makaci ya shekara ɗari da hamsin to ba shi da sauran amfani shi dai abinci ba zai daɗi ba gishiri ma sai an gwamnada shi sannan zai ji ɗanɗanansa kuma abincin sai ya riba shi sannan zai ji daɗi sai ya tsumu ya tsami sannan zai ce ji daɗi ya ji ko sai zai dinga gumbuɗo shi a hannu yana zuba cikin hannu zai dinga zuba amma ba zai ji ba ba abin da zai daɗi ko nama ne ko da naman kaza ne dusa sai ta da shi ta dusa a gurinsa ɗaya kuma sai mutum ya kai masa sai dai a shanya maganar ma ta fata baki wahala za ta yi mata to kaga dan dadin dan lokaci ne kankane ya ji ya gama ko magana ta wuce saboda haka Allah ce in ka gwama duniya da lahira za ga duniya wani dan tamuni ne kankane amma ita lahira dindin din take ba za ta kare ba to da ka ubangiji ce a gwada wannan kada duniya ta sa mutane su za su rodo su zaɓe ta su bar lahira wacce ita ce gaske sai ce illa tantiru in ba ku yadda kun fita kun ba annabi alaihi salam ba yau azibkum Allah zai muku azaba azaban alima kuma azaban mai radadi wayansu malaman suka ce sai Allah ya janye muku albarkar ruwan sama sai Allah tura wa mutane fari matsananci ko kuma ta duk fuskar da izo sai mutane azaba wa yastabdil qauman ghayrakum sai canja waɗansu mutanen ba ku ba wanda ba za su cuci annabi alaihi salamu ko ya kira su fita ba wala tadurruhu shay'a ko ba za ku cuci Allah da kai wadan ya canja ku ya kawo waɗansu ba wanda zai cuci Allah shi sa malamai suke ta idan ubangiji madaukin sarki ya so gari guda ko duniyar gaba daya sai ya tafi da mazan gaba daya ya tura su inda yake so ya kuma canja waɗansu a gurbin su babu wanda matarsa za ta gane ba mijinta ne na da ba ko ajiya mijinta ya bata wannan zai sai ina ajiyan nan saboda hikima in ya so kuma sai tafi da matan garin gaba ɗaya ya canja waɗansu kuma ba wanda zai gane ba matarsa ce ta dama to Allah yana da wannan irin jiko sai ce ba za ku cuce shi da ku sai tafi da ku ya canja waɗansu wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sai aya ta 54 ya ayyuhal ladina amanu ta 54 aya ta 119 a cikin suratul tauba tace Allah madaukin sarki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqina Allah yana cewa ya koma ci imani da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira ittaqullah ku ji tsoron ubangiji ku ji tsoron sa tsoro na hakika ku yi tanade saboda lahira ku kuma yi aiki da alkur'ani kuma wadatu da dan abin da Allah ya hore muku shine takawa kamar da al-Imam Ali karramallahu wajhahu yake faɗa cewa ita at-takawa al-khawfu min al-jali ka ji tsoron ubangiji madaukaki wal amalu bit tanzil kai aiki da alkur'ani wal istidad li yawmir rahil da kuma tanadi saboda ranar za a fasa kukan ka ranar mutuwa wal qana'ati bil qalili da kuma yi wadatuwa da dangana da abin da Allah ya baka ko mun kankanta sa shine tsoron Allah to da ka Allah ya kira mashi ne yace mu ji tsoron sa sannan nabi sai ce wa kunu ma'as sadiqina ku kasance tare da masu gaskiya tare da masu gaskiya ubangiji na ta kira amma masu gaskiya suna da wuya shi sa ka ce masu gaskiya an daru min bai da rukuma sun fi kwan wata tsuntsuwa da hausa su kiranta barakogo ita ce laraba su kiranta rukuma sun fi kwan barakogo ya samu ita wannan tsuntsuwar barakogo idan ta taho yanzu nan wani guri in tsare ta in ta karo da garwan nan in sha dai bakin ce doke ta sai ta bulla ta baya ko bangon nan in yazo sai ta bulla duk gidan nan sai ta bulle inda take so tsuntsuwa ce tana da wuyar samu balle inda take saka kwai to masu gaskiya sun fi kwanta wuyar samu wanda za ga masu gaskiya can ta gariya to Allah ya ce masu imani ku zama tare da masu gaskiya in ma gaskiya ta ka bata tabbata sosai to yi kokari ka zauna da su in kana tare da masu gaskiya to za su harbe ka wannan za ta tashe ka za ta nashe ka kai ma za ka dinga yin gaskiya da to da abinda Allah yake kiran masu imani kenan ku zama tare da masu gaskiya wannan ayar ita ce na abubakar ki kawo lokacin da annabi alaihi salam ya rasu ansari suka tare suka ce sun zaɓi shugaba a cikin su sai na abubakar ya ce a'a ai shugabanci sai mu al'ayyin mataki ƙurai sai ce da su mu Allah ya ambace mu sadiquna kuma ya ce lil fuqara al muhajirin allazina usiru fi sabilillahi la tad'una daraban fil ardi ya ta lissafi a karshe sai ce ulaika humus sadiquna sai ce mu Allah ya ambata sadiku ne kun ko masu imani su ne allazina tabawwa uddara wal imana to kun ji abin da yake da ku ya ayyuhal ladina amanu ittaqulla sai ce me wa kunu ma'as sadiqin suka ce mun zama tare da kun mun yadda shine aka zabe shi a gurin ya zama khalifa yace ga abin da Allah ce kunu ma'as sadiqin mu ya ambata sadiku ne kun ko masu imani ga abin da yake ku sai suka yadda to daga masu imani suna da wuyar masu gaskiya suna da wuyar samu a cikin dukkanin harkoki ake so ka zama tare da masu ita amma yanzu sai ake ba a san a zauna tare da masu gaskiya wayan an zauna da masu gaskiya kidahumai ne ko ba za a ci abinci ba to kaga an yi ragowar dabara don haka abincin yake mutane wahala kuma ranar alkiyama ita ce ranar da take gaskiyar masu ita take amfana su wanda duk ba shi da gaskiya ran nan ba zai tsira ba shi yasa lake ta haza yawmun yanfa'u sadiqina sidquhum yau wani wuni ne wanda masu gaskiya gaskiya suke amfana su da haka Allah yake ta kira a zama tare da masu ita wannan a cikin suratul tauba ta yi maganganu kafin ita an yi wa'insu maganganu da aka yi na tuba lokacin da aka je yakin tabuka aka dawo mutum uku hilali ibn umayyah radiyallahu anhu da mararatu ibn rabi radiyallahu anhu da kabi ibn malik radiyallahu anhu duk ba su je ba sai mutum tamanin da doriya suka yi ƙarya suka rantsi suka ce suna da hanzarin da ya sa ba su je yakin tabuka ba amma shi hilal ibn umayya ce ce ya rasulullahi wallahi ba ni da wani dalili haka kurin na ki zuwa sai abin da Allah ya hukunta a kaina na yadda sai hilal ibn umayya ya faɗa kamar rarat ibn rabi ya faɗa haka sai annabi ya ce to ku tafi za a yanke hukunci akan ku sai sai kabi ibn malik ki zo ki faɗa shi ma annabi alaihi ce tafi sai abin da aka yanke sai wani suka ce kaga waɗansu sun zo sun yi ƙarya annabi ya musu istighfari istighfarin ku annabi karɓaɓɓe ne shi ko da ya musu ta ingaske suke haka ba da gaske suke ba ya bar abin da yake zuciyar su gurin Allah ya musu amfani da zahiri za ka ce gara ka je kai ma kai kariyar a kyale ka kuna ai maka istighfari aka matsa mana sai ce kai ni kaɗai ne wannan abin sai aka ce ai hilal ibn umayya ta yayi mararat ibn rabi ya ce ai duk sun je badar fihi ma uswa wanda duk ya je badar ya kamata ai koyi da shi saboda kana yadda ni ma ba zan canja ba sai annabi alaihi sai je a gaya musu kada wani ya sake musu magana idan suka tsaya ga wani abu da kake cewa suka ce wannan nawa ba za ka ce da su kaza ba kai shiru idan suka daga kayansu na sayarwa ba wani zai ce da su wannan nawa ke siya annabi ya ce kar wanda ya kara magana da su gaba ɗaya aka rabu da su sai da duniya ta yi musu kunci sai da ta kai shi ka abu dan malik ya shiga cikin gonar abu ka ta da daga shi sai shi ya haura katanga da isan lamakin an tawaye daga shi sai shi a ƙarshe sai na shattu kalla hal ta'lamu anni uhibbullahi wa rasulahu na hada ka da girman Allah ka yarda ina san Allah da manzonsa sai ya kauda kan sai da ya so uku sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam sai sai fake da kuka ce wannan al'umma wannan duk isa wa Allah da manzonsa ba zai iya zama cikin su ba ba za su saurara mar ba daga shi sai shi bai ha'inci abin da annabi ya ce ba sai ya hana shi masu gaskiya ke da aka zo ana neman sa daga kasar Rum ana ta ma waye ka Abu dan Malik ai su ce da shi gashi can ma suna ganin kamar sun ambaci sunan sai aka yi masa haka kurkuku ba su faɗa ba in ya shigo masallaci annabi alaihi salam ya sallama sai annabi ya kauda kansa ya zauna tare da annabi sai annabi ki kallon sa yayi yayi sai da sokon hamsin a cikin wannan bala'i hatta matan sa kai zabi gidajen su zauna to sannan a kwana na hamsin an yi sallar asuba sai aka hau dutsen salwa aka ce da su albishirinku yace ina jin wannan sai na tsora goshi a kasa ne wa Allah godiya ce na san buɗi ya zo yana zuwa a guje ya shigo masallaci annabi alaihi sai ga annabi yana murmushi fuskar nan tana tal tal tal sai dalha ya tashi ya mika masa hannu sai ce albishirinka sai ce ya rasulullah daga gare ka ko daga Allah sai ce daga Allah sai karanta masa laqad taballahu ala nabi wal ansari wal muhajirin wal ansari alladhina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada tajibu qulubu fariqin minhum a karshe sai yace innahu bihim raqufur rahim wa ala salatati alladhina khulifu sai aka haɗa su aka ce an yafe musu su kuma waɗancan da suke rantsuwa sai Allah ya ce ya lafu na billahi laku suna rantsuwa da Allah gare ku don ku amince da su littar da anhum fa in taradu anhum fa inna Allah la yarda an al-qawmil fasiqin in kuka yarda da su Allah ba zai yarda da fasikai ba a ƙarshe sai Allah ya ce innahum rijsun wa ma'awahum jahannam dukkanin su dauda ne jahannama ce makomaci ta za ta kone dauda sai kaba dan malik yace to gaskiya yau sai amfani domin gaskiyar da muka yi ita ce ta saba mu ji da kunnen mu Allah ya ambace mu fashi kai ba su ba su ga wannan dakatar da su da kai hatta ya je mutum da aka yi ba shi ne ya ba su mamaki ba rashin ji da kunnen da Allah ya ce da su fashi kai ba ta ji ba yace gaskiya ce ta hana mu ji da kunnen mu Allah ya ambace mu dauda gaskiya ce ta hana mu ji da kunnen mu Allah ya gaya mana ce mu dan wuce amma sauran tamanin din da zuriya da suka yi ƙaryar Allah da kansa yace fasikai ne kuma dauda hukumar jahannama yace to ne alkawari daga yau hannun mutu na je na ƙarya amfanin gaskiya shine sai Allah da ya faɗi wannan ayoyin a ƙarshe can sai ce alazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin bi tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya in dai an yi gaskiya to ko waje ko wajima to sai gaskiya ka ta fito Allah ba zai bari ka kunyata ba gaskiya haka take duk duhin da za a yi sai ka kai a nan Kano akwai wani bawan Allah ya taba irin wannan a gonarsa sai aka zo aka zanci gawa da asuba sai aka kama shi aka ce shi ne sai shi haka ne sai aka kai shi aka tsare shi amma ya isa sai aka je aka tsare shi ana nan yana tsare a tsare nan sai aka tani wanda ya yi abin sai Allah ya fudda shi sai ta aina san Allah ba zai zalunci ba in ne da gaskiyar ka ba abin da zai same ka a lokacin nan in na ce ma ba ni bane ba za ki yadda ba kuma na tabbatar Allah sai ya fito da wanda to da haka na yadda domin in na ki ma wata kila suka yi kima ta za su kare ni su je su kamo wani wanda shi ko ba shi da karfin imanin da zai karfi maganar har Allah ya warware ta yace dan haka ni na karbi wannan sai Allah ya fitar da abu saboda haka Allah yake kira mu zama tare da masu gaskiya amma ba mu dinga nesance musu kamar yadda yanzu muke muguwar dabara ba in ka nesance masu gaskiya to gobe kiyama fa Allah zai ware ka domin da an tashi ne sai imtazul yawma ayyuhal mujrimuna to fa ba wanda ya isa ya shiga cikin mutan kirkira in dai aka yi wannan tsawar aka ce a ware kirki a tarare masu laifuka ku ware dole kowa ya ware mutanen kirki kuma su ware ba wanda zai almunda hana rai da haka Allah yake kira mu mu zama tare da masu gaskiya tun a nan duniya gobe da kiyama sai mu tashi tutar su Allah ma ji annabi na sai ya ayyuhal ladina amanu ta 55 aya ta 123 a cikin suratul tauba Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidukum jilza wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin ya koma shi imani qatilul ladzina yalunakum minal kufar ku yaki wanda suke kewaye da ku suke biye da ku a ko'ina na kafirai wali yudufikum gilza su samu tsaurarawa daga gare ku kar su samu sassauci su ga cewa su dinnan suna da wani matsayi kuna tausasa musu kuna bin su ruwa ruwa Allah ya karku yi musu haka in dai kafirai ta ka ce ko hanya ce ta haɗo ku in dai musuluncin yana da kima da kafiri yi masa banga banga ya bi ta cikin kaya nuna mata shine yake da kaskanci domin innal izzata lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina to abin da yake ma yau sai sama ta koma ba kullum musulmin ma abin da yafi damun su shine wato al-uqudan nafsiya wato inferiority complex ke ke damun musulmi ba ma sa san wani lokaci a ce su musulmi ne za ga musulmi ya tashi wai za a wai abokinsa ya gaice shi daurin aure sai shiga coci a tuba hula ya tuɓe a rinsa ido ya rinsa wai saboda yana ganin ba komai ana zaune tare sai ya je shiga daga ranar da ya sa kafa sanan ya rida kowa ya shi ya yi ɓaruruwa babu na tsinta mun shara musulunci da aiki ciki in haji ya taɓa yi ko so nawa ya dawo saruri sai dai ya sake haji babu in mace ce da shi a gurin tata in azumi ne a bakinsa ya kare in alola ce da shi ta warware in wata rantsuwa ibadi ita duk ya tafi sai dai ya sake sabon tsari kuma wannan asarar ya gama ta sai dai ya sake gini da garan to da ubangiji ba da wasa yake ba abillahi wa ayati kuntum tastajibuna za ta atajru karkafartum ba da imani to da ka ubangiji ya hana wannan yace wala jidotikum gilza samu tsaurarawa daga gare ku wa alamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoronsa sai ya ayi wallazina amanu ta 56 aya ta 77 a cikin suratul hajji Allah madaukin sarki yace ya ayi wallazina amanu ruk'u wasjudu wa abudu rabbakum wa fa'alul khaira la'allakum tuflihun Allah yace ya kuma shi imani da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira sai ce irkahu wasjudu ku yi ruku'u ku yi sujada a nan gurin mauni baya nufin jerantawa ba ana nufin sai an wa ko da yake a hakan da izo din amma ba wai jerantawa ba ce ruku'un ake fara sannan sujada a wani gurin kana cewa wasjudu warka'u ba komai duk inda ya zo da wau a ka'idar larabci ba wai a ce daga wannan sai wannan ba amma dai a ka'idar ruku ake sannan a yi sujada Allah ya ce ku yi ruku'u ku yi sujada wa abudu rabbakum ku bauta wa ubangijinku wa fa'alul khaira ku yi gaggawa wajen alkhairi ba ce wa amalu ba malaman tafsiri sun ce akwai bambanci da wa amalu da waf'al in an ce imalu ku ta yin aiki ne a hankali a hankali a hankali amma waf'alu ku yi aiki cikin gaggawa kan ku saurara saboda ba a san lokacin da mutuwa za ta zo ba in ka sake ta zo ba za ka yi ba to da Allah ce wa'alul khaira ku aikata aiki na alheri cikin gaggawa la'allakum tuflihuna ta hanyar haka za ku za ku rabauta a wata ayar ta karshe take cewa jahidu fillahi haqqa jihadi ku yi jihadi saboda daukar kalmar Allah haƙiƙanin jihadin saboda wasta ba shine ki zabe ku wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ya dora muku wata wala addini ba millata ajikum ibrahim ko samma kumul muslimina min qabl wa jihaza ubangiji ya ambace mu musulmi tun kafin mu zo din da kuma cikin alqur'ani addinin baban mu na ibrahim alayhi shine millata ibrahim addini ne mara nauyi kamar sutu yake in ka kade auduga ka kade auduga ka fidda abin ka buge ta kana in ka ganta hololo sai ka daga ka ji to ba nauyi a cikin addini kuma shine addinin dotsar da Hausa inda babawacin mana sai ce santa kaga ba hausa bace da hausa tsotsar wanda babu wata kwana a kansa hanya ce sai ta kai ka aljanna Allah ya ce to ga abin da nake so ku yi saboda ne muku baiwa na ambace ku musulmi min qawlu wa fi hadha millata ajikum ibrahim to da ko bani zai ce kira mu da mai aiki na gari cikin gaggawa kar mi ta kusa ko saboda kowanne bai san lokacin zai mutu ba sai ya ayyuhal ladina amanu ta 57 aya ta 21 cikin suratul nur Allah madaukin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم Allah madaukin sarki ya kun da ka bada gaskiya da Allah da manzansa alaihi salamu da ranar lahira la tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bi tafarkun shaytan duk abin da shaytan ya tsatsara kar ku yadda ku yi wa man yattabi khutuwati shaytan wanda ku ibi tafarkun shaytan da tsare-tsarensa to ga abin da shaytan yake sallah ce fa innahu ya'muru bil fahsha shi shaytan kullun alfasha yake bunwani da ita wani munkari da mugun aiki kullun haka yake isa za mu ga yanzu kasashen duniya na musulmi do an so mu shiga cikin garin in kafirai suka yi tsare-tsare sai a karba yanzu akwai kasashen da doka ce a kasar idan kai wa yarka aure bata shekara sha shida ba sai a ɗaure ka kuma a raba auren amma in tana iya shekara takwas sai zina ba dokar da aka ce a yi mata wani abu an yadda zina ba za a yi doka a kai ba amma aure sai an yi ko nan kasar ma yanzu an ce ina jin kwanakin ba ko shekarun ba an ce a yi doka ce ko ta yi wa 'yan mata aure da an yi wannan tsare-tsare amma ba a yi doka ta hana ta zina ba to kutuwa ce shaitan kenan kullum ya amur bilfa sha'i wal munkai aikin Allah shi yake ta kokarin hanawa akwai ran da annabi alaihi salam ke ga sahabban shi yake cewa ya za ku yi idan aka zo ranar da munkari zai zama kyakkyawa kyakkyawa ya zama munkari sai suka yi mamaki sai ce kuma sai an yi yafi haka sai an waye gari an yi umarni da mummunan aiki an hana kyakkyawa suka yi mamaki sai ce kai sai ta zama an yi doka kyakkyawan aiki za a yi doka duk wanda ishi ke an hukunta shi mummunan aiki kuma zama shi ne daidai yawa ga shi gashi duk gashi sun zo ba auren shi ake ce wa'annan auren amma wa'ancan din ba ruwan kowa yanzu masu aure su ake hanawa haihuwa kullum da asibitai da ko ina da kawun watsa labarai kira ake a kayyade iyali kar a haihu amma marasa auren fa dan akwai a shekara ɗaya a ƙasar nan sai da aka yi fice wanda ba uba dubu ɗari tara da biyar a Najeriya. Ba zai magana na gidan auren ake so a hana. Wanda ba uba dubu ɗari tara da biyar a garin ƙasar da ake kiran sallah biyar a rana. Gatuna, a nan ta kuwa abin da aka zubar da ciki, ciki sun zurutu wanda aka zubar miliyan sittin amma a faɗin duniya miliyan sittin aka zubar da ciki. kuma a ciki kashi ashirin bisa ɗari sun mutu kaga miliyoyi ne suka mutu kuma wannan sittin ɗin in ka ɗauko ta duk ƴaƴan an zub da su wataƙila waɗansu ƴan tagwaye ne sannan kuma iyayen sun salwanta daga ciki sun mutu saboda haka in kai lissafi wa da suka cutu sun fi miliyan sittin ɗin wanda suka mutu su kuma daga cikin wanda suka kai ɗin wa'anda suka nakasa cikinsu Allah ne kawai ya sani amma ba wanda yake damuwa kira ake aka je aka yi killing conference a misra wanda aka ce sai an tabbatar da abubuwa guda goma sai an ba wa 'yan mata damar yin zina sai an ba wa mata damar kayyade iyali sai an ba da kaza sai an ba da kaza shine wanda aka yi a misra daga baya aka tashi kuma a koma ta kasa kullum majalisar ɗinkin duniya abinda take kira kenan ta tsara irin waɗannan hanyoyi na shedan a tabbatar da su a ɗora al'umma a kai shikenan sai su tafi to Allah ya ce innahu ya mura bil fasha'i wal munkar shi alfasha da munkari yake kiran mai ke umartan mutane da shi sai an ji alkiyama kuma yau mutane iblis ke ce ba ruwansa Allah ce walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu ba dan falala Allah gare ku da jin kansa ba ma zakaminkum min ahadin abada da ba mu shiga da zai tsira iblis ya farauta kowa amma falala Allah ce take kare mu walakin Allah yuzaki man yasha Allah shine ke tsarkake wanda iso wallahu sami'un alim Allah mai ji ne kuma masani sai ya ayyar ladina amanu ta arba'in a hamsin da takwas aya ta ashirin da bakwai a cikin suratul nur Allah madaukakin sarki kuma nan ya ba mu tarbiyya ta zamantakewa cikin gidaje sai ce ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun Allah ya ce ya kunu ka bada gaskiya da Allah da manzansa da ranar lahira ga doka la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta ta ta'anisu har sai kun amince da cewa mutanen gidan nan sun sun kwan hankalin su ya kwanta da ku wata sallimu ala ahliha ku yi sallama ga masu gidan sannan ku shiga to a musulunci annabi alaihi salatu wasallam na maji ila isi izalul ajal al bashari an aje wannan neman izinin ne saboda sharrin gido abin da zai iya gani kar a je a gano wani abu wanda zuciya za ta tafi tana ta kaikaye a kai fasadi ki shiga saboda haka ba a shiga gidan mutum sai an yi sallama in an yi sallama ko ya ansa ba za a shiga ba sai an nemi izini cewa na shigo in aka ce a dakata sai ka dakata an ce shigo sai ka shigo amma ba irin sallaman mutum yanzu ba da mutum ya sallama damar da sallamar da shiga zai gaba daya so da ta zama musallama ce ta baki ta al'ada amma ba ta shari'a ba abinda shari'a ta kare baya karuwa sai mutum ya zo yana daga labulan daki da sallamar gaba daya wai shi ya sallama ba wata sallamar da mutum ya ana akwai wanda ya taɓa wa annaba alaihi salam haka sai ɗauko wani wata kirya ya biyo shi a guje ya tsibuta sai da tsoka ne wannan gidan to ba a kuma in ka zo gidan mutum za ka yi sallama da shi ba a tsayawa daidai kofar gidan kanta shi ma haramun ne in an tashi kar ka zo kofar ka koma gefe ɗaya ko nan ko nan wanda in zai fito za ka sai dai ya fito wataƙila gidan akwai hanyoyi kana tsaye kana kallo za ka ganin waɗansu suna gilmayya ta wannan gurin ka cuce shi ba tarbiyyar musulunci ba ce su ka in za ka je sallama to ka kauce daga saitin kofar gidan sannan kuma kai sallamar in ba an sa ba kai shiru an jima ka saki in ba an sa ba kai shiru an jima ka saki uku ake in ba an sa ba ka tafi sai dai in kana da tabbacin cewa akwai wani abu da ya shiga da su ba su ji ba to sai ka sake ɗaga murya amma kana sanin sun ji sai hakuri ka koma in kuma an ansa kar ka shiga sai ka dace sai an ce shigo mana sai ka shigo kuma ka ce na shigo in an ce eh shigo sannan ka shigo domin wani in kai sallama zai ansa da baka ma bai gama shiryawa ba saboda ka rashin gama shiryawa ta din nan sai kai maza sai ka sai kai maza sai ka nemi izini tukunna cewa an shirya ko ba a shirya ba in an ce maka an shirya sai ka shiga ba shirya ba sai ka dakata kuma sai Allah ce in kila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce ku koma to ku koma shi yi da wani ya ce da kai in kai sallama aka ce wa alaikum salam amma kuma ba yanzu ba kar ka tafi kana zuwa ka je ka dinga cewa da yan uwa ai wani yamin wulakanci na ji gidansa ne sallama ki Allah yake farji'u huwa azka lakum kuma shi yafi tsarki gare ku to anan ma Allah sai ya ce zalikum khairul lakum la'allakum tazakkarun wannan shine yafi alheri gare ku ta hanyar haka za ku wa'azantu ku fahimci hikimomi da ubangiji subhanahu wata'ala yake magana sai ya ayi wallazina amanu ta hamsin da tara aya ta hamsin da takwas a cikin suratul tauba Allah madaukin sarki yana cewa ya ayyuhal ladzina amanu ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قول صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الزهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناه بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الله مدوكين سركينا شوى يا أيها الذين آمنوا يا